صحابته السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ɗan uwa muminai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da wannan yammaci mai albarka a wannan yini na ainihin wato juma'a wanda muka saba gabatar da darasi daga cikin littafin bulugul maram yayin da muke bibiyar sharhinsa ibanatul ahkam ainihin wato daga wannan masallaci mai albarka da ke gidan mai girma a jiyan katagun alhaji mahmud ya ali ahmad a nan tashar ɗan asabe titin sarki abdulkadir kasuwar kaji ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya insha allah za mu ɗora daga inda muka tsaya inda za mu tashi a hadisi mai namba na ɗari da ashirin da uku shine hadisin da aka karbo daga Jabir dan Sumurata Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda kala yace atan nabiyya sallallahu alaihi utiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqisa falam yusalli alaihi rawahu muslim an gan shi ko ah wata rana an zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani mutum ainihin wato mutumin nan ya kashe kansa ya kashe kansa da makami da aka kawo shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yusalli alaihi sai ma'aiki bai masa salla ba ma'aiki bai masa salla ba rawahu muslim imam muslim ya ruwaci wannan hadisi a dunkulalliyar magana a wannan hadisin ko dunkulalliyar ma'ana cewa qatilun nafsi in istahalla zalika fahuwa kafirun duk mutumin da ya kashe kansa idan yana mai itikadin yin hakan ya halasta ba laifi bane to lalle ya kafirta an gane lalle ya kafirta ainihin wato ba za a mar sallah ba ba za a masa wanka ba ballantana likafani kai sai dai ma a kira ƴan uwansa su je su ainihin wata su turbuɗe shi amma idan ya kashe kansa wa illam yastahilla bidhalika fa huwa fasiqun amma idan ya kashe kansa ba yana mai itikadin yin hakan ya halasta ba ya san bai da kyau ya san bai halasta ba amma shi duniya ta yi masa zafi don haka kawai bahi da mafita a wajensa yake gani sai dai ya kashe kansa to wannan fasiki ne ya zama fasiki وقد ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكبير الكريم الصلاة عليه ردعا لغيره عن مثل فعله me yasa ma'aiki sallallahu da aka kawo masa mutumin da ya kashe kansa bai mar sallah ba tare da kuma cewa musulmi ne kuma watakila yana mai itikadin kisan kan nan bai halasta ba kaga matsayinsa na fasiki kenan abin da yasa ma'aiki bai bar sallah ba don wannan din ya zama tsawatarwa ga na gabansa ainihin wato wa'ansu su gani su ga cewa wani fa da ya kashe kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai mar sallah ba don haka ashe kaga kada mutum ya yarda ya kashe kansa domin ko ceton ma'aiki ba zai samu ba wannan shine fa'ida da take cikin dalilin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai mar salla ba wa qad salla alaihi sahabatu radiyallahu anhu to kwata kwata wannan mutum ba amar salla bane a a ma'aiki ne bai mar salla ba amma sahabbai sun sallace shi sahabbai sun sallace shi li'alla yudfanu bila salatin don kada a ce an busne shi ba amar salla ba na haka sahabbai sun mar salla kisan kai ainihin wato laifi ne babba yana daga cikin manya-manyan kaba'irori ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk mutumin da ya kashe kansa zai gangara wutar jahannama da wannan makamin da ya kashe kansa ana tai masa azaba da shi duk mutumin da ya sha guba har ya kashe kansa zai gangara wutar jahannama ana ta masa azaba da wannan gubar da ya sha ya kashe kansa haka nan mutumin da ya hau kan wani dutse ko ya hau wani wuri ya gangaro ya faɗi ya mutu ko ya faɗa rijiya ya mutu to haka za a yi ta masa azaba da irin wannan nau'in gangarowar da ya yi har tashin alkiyama haka mutumin duk da yake ganin zai kashe kansa shi dan ya fita a wannan halin kunci da zafi na duniya da yake ciki ta magana ta gaskiya bai wa kansa dabara ya ƙara jefa kansa cikin bala'i akwai waɗanda suke kashe kansu ba bisa sani ba kun san depression ciwon damuwa ko cutar damuwa tana kama mutane har ta kai su matsayin da mutu ma san me suke yi ba su fita ma a hayyacinsu su fita ma a hankalinsu har ya kai su ga matsayin da suka kashe kansu saboda wani abu da idame su wayansu suna fakewa da wannan wai su dan samu abin da za su sha na maye ya batar musu da hankali wai sai su dan ji release sai wannan sai su ji su can sama sai su ji su can sama suna ganin su sun zama wasu manyan mutane yanzu zan mutum kwaya da abubuwan da yake kau da hankali sai ya sa ka ka dinga jin ka kai wani yallaɓo ne kuma wai a the same time kuma sai ka dinga jin kanka wani mutum ne mai nutsuwa mai hankali har ma duk kashi sauran mutane hankali shi ya sa ga mutum ya sha abin kwaya sai ya zo ya durƙusa ya gaishe ku idan ya matsa gaba ya ga tumaki sun ma sai ya durƙusa ya gaishe su ko kun san cewa ba cikin ladabi bane ta sa ya gaishe ku hankali ne babu hankali ya bace masu irin wannan samu masu samun kansu a cikin irin wannan halin abu na farko da ya kamata su fara samun kansu su ainihin wato mai da al'amari zuwa ga Allah kuma su gane Allah ne yake warware matsaloli na rayuwa ghalak wannan da larabci ana ce masa maradul ghalak wato ciwon damuwa in mutum ya da al'amari wajen Allah duk komai zai sauki sannan su rike azkar su rike ibada zai tsarkake su daga wannan idan sun yi wannan sun kasa wanda ma na tabbatar wannan shine maganin sai dai zan iya cewa kafin su saba da wannan din ko saba abin da za a ba su rike na azkar da sauransu wataƙila ba su saba da wata ibada ba to akwai likitoti wanda suka yi takassusi akan wannan fannin masu la'akari da cutar damuwa ta mutane to su je tuntuɓi likita ya gaya masa hanyoyin da zai bi ya samu waraka ko magance ko samun sauƙi daga wannan damuwar da yake cikinta. Amma mafi girman magani shine komawa wajen Allah. Mai da al'amari wajen Allah, Allah ne zai yi maka, Allah ne in ya ƙaddara zai warware maka da sauran. Wa'yansu da ciwon damuwa yana kama su saboda hali da suke ciki da ƙuncin rayuwa, da matsi. abubuwa sun taru da yawa sun rasa yadda za su su kuma ba tawakkali kaga an da tawakkali shikenan abin zai zama rusul wani bashi ne zai taru masa da yawa kuma ba yadda zai bashi da dalili jarinsa duk ya kare matsaloli da yawa sun kewaye shi ya rasa yadda zai wayansu kuma kamar matasa da ‘yan mata soyayya ce take sa masu ciwon damuwa da yawa musamman ‘yan mata ta samu wanda take so tana jin daɗin abubuwa suna tafiya daidai kawai daga ƙarshe zama wata ta zo ta ƙwace mata shi ta samu kanta cikin wani hali ta ainihin wato rude ta rasa abin da yake mata daɗi wannan al'amarin yana ba da ciwo a mata ƙwarai da gaske musamman 'yan mata ta rasa yadda za ta yi namiji shi ma yana samun irin wannan amma nasa da sauƙi domin shi kamar yana da alternative idan ya rasa wata akwai wata that is the solution ko yana da hanyar da zai bi kuma yadda ya sa wannan ɗin a ransa, waka wata za ta zo ta shiga ransa, duk da cewa na sani shi kamar so wani abu ne da ba ikonka ba ne ba kai kanka, ita ma ba ikonta ba ne ba, kai ma ba ikonka ba ne ba. Ikon wane ne? Allah ne, Allah ne yake sanyawa. Allah ne yake sanyawa mutum san abu, musamman kamar abin da ya shafi ɓangaren mace ko ɓangaren namiji. Abin da dai suke cima soyayya da ƙaunan nan, Allah ne yake halitta shi a jikin mutum sai ka ji duk maganar da za a yi maka akan wancan nan fa ba ta kirki ba ne ga yanayin ta ba za ka ji ba ba za ka ji ba saboda kai gaba ɗaya ba faɗa maka cewa ba ta kirki ba ne kamar wani ma cin mutuncin ka ake saboda kai ka gama tafiya ka yi nisa a lamarinta haka nan ita ma in ta kamu da irin wannan ciwon san ta riga ta yi nisa duk abin da za a gaya mata kan halayenka ba gamsuwa za ta yi ba kaɗai ma waɗanda za su iya ɗan rage mata wannan abun su ne ƙawaye domin maganar ƙawaye a wajenta ya fi maganar iyaye sau kaza ma saboda wai ita a iya hankalinta iyaye na da ne mutanen da ne haka muke haka ake ɗauka yanzu waɗannan ƙawayen su suka san yanzu me ake ciki menene cinyewa menene waye menene su sun iya sun sani amma yanzu ga abin da suke gaya mata to yanzu ta yadda amma in iyaye ne suka gaya mata duk suna mata taɗin irin yadda suke a dane yanzu ba haka abin yake tafiya ba yanzu ba haka bane ita tana da wayewa tana da karaza tana da kaza to ƙawaye suka iya rage mata wannan ciwon so ɗin idan ya kama ta kuma har ta rabu da shi a hasannu a hankali malam bahaushe yana cewa ciwo shi sartse ne babu shiri sai dai kawai ka ji shi amma namiji yana iya tsarawa duk da haka in ka gano ka iya cire shi ka iya cire shi kuma kar mutum ya yarda da wannan tsarin ya zama cewa duk abin da ya zauna ma a ranka ba za ka iya cire shi ba to za ka zama bawa ba za ka zama baka mallaki kanka ba za ka zama baka da yanci ba za ka iya tura wannan abin a zuciyarka ba da ka irin galibi waɗannan abubuwan su suke kawowa ainihin wata mutum ya kai ga matsayin da zai kashe kansa ai an sa an sha samun ƴan mata ko mace kawai an raba ta da wani wanda take so ta sha guba ta mutu wata ta faɗa rijiya ta mutu ta kashe kanta hankali ya ɓace wannan ya saba addini kuma wanda duk ya mutu akan wannan ya gangara cikin azabar Allah ya gangara cikin azabar Allah har alkiyama ta tsaya yana cikin wannan halin da ya kashe kansa wani kuma kar a yi masa fada kar a yi masa nasiha kar a yi masa fada me yasa yake kaza kawai sai ji shi an dame shi wai a bar shi yancinsa yayi rayuwarsa yadda yake so kar a ɗora shi akan tarbiya musamman in magabatanka ba su ɗora kan tarbiya ina za ka samu shirya ina za ka samu tarbiya to ana samun irin wayannan abubuwa sosai suna faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya musamman har a arewacin Najeriya to da ya kamata wannan abin ya tsaya a wajen marasa addini mana mara addini in abu ya same shi dama bai san Allah ba ba inda ya kamata ya koma shikenan sai ya ga abin da ya fi masa mafita shi zai yi kawai shikenan sai ya je ko kwanan na ga wani mutum ko ya ta kan gada ya zo ya gangara kogin Legas din nan ɗan uwansa da yawa dattijo ne ma ya ɗan mafara abin nan ɗan uwansa da yawa da ƴaƴansa su suna ta ihu suna ƙoƙarin rirriƙe shi ina ya riga ya saki kafafuwansa ciki hannayensa ne kawai suke riƙe da ƙarfi ana wayyo ana waye haka ya saki ya tafi shikenan ya tafi ya halaka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu dan haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda duk ya kashe kansa za a yi ta masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi har alkiyama ta tsaya Allah ya kiyaye kuma sannan ma'aiki ba zai mar sallah ba kaga wannan mutum da aka kashe da ya kashe kansa aka zo da shi wajen ma'aiki ma'aiki bai mar sallah ba sai sahabbai ne suka mar sallah sai abin da muka fahimta a wannan hadisin cewa adamu salatul hakimi ala qatili nafsihi wa li ghairihi an yusalli alayhi idan mutum shugaba ne a matsayinsa na jagora na al'umma ba zai sallaci mutumin da ya kashe kansa ba sai dai a samu waɗansu mutane daban su sallace shi su kai shi ainihin wato makabarta kawar misali ba za a ce limamin gari ya sallace shi ba an gane sai da a samu waɗansu mutane su sallace shi waɗanda suke koma baya mutanen ba masu daraja da falala ba an gane to amma fa nan wurin a gane idan aka zo wani ya kashe kansa ko wani wadda baya sallah aka yi masa kisan haddi shi ma an ce mutane masu daraja ba su sallace shi ba to kai din kai din karka ce ba za ka sallace shi ba a'a kai sai ka ce ai cewa aka yi mutane masu falala ne ba za su sallace shi ba cewa aka yi mutane ne masu daraja ne ba za su sallace shi ba amma ni kuma to waye ni bana cikin su ai an gane ni ai bana cikin su duk irin falala da kake ga da mutane suke kallon ka da ita kai karka yi wa kanka hukunci da wannan falala an gane yace a'a ai kai in ana kallon ce a to ai wannan mutane ne suke kallo Allah dai ya sa ni ma in zama a cikin mutanen amma na san yanzu bana cikin su ni kan zan je ai da aka ce mutane ai ana magana manyan malamai masu tsoron Allah ana magana manyan mutane masu daraja su ne ba za su sallace shi ba amma kamar ni kan da ba kowa ba ai zan je in sallace shi haka ya kamata ka zama an gane ina maganar ko shi mutum din malam mutane al'umma ko society suna kallon sa da wani wane shi kar ya yadda wani ne an gane idan ya ji cewa a to ai ina an ce kashe kansa ne to ai irin mu ba za mu je mu sallace shi irin ku kusuwa irin ku kusuwa kai kai din kayar da wani wani ne kai kayar da ka dai bari dai kyautata zaton da mutane suke ma ka bar shi haka amma kai karkar yadda idan ka yarda kai wa kanka me taskiya an gane kai wa kanka taskiya mutum yawa kansa taskiya ya shiga hadari Allah ta'ala yana cewa me fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kanku kada ku dinga kaiwan taskiya ku ce ai ni irin mu kaza mu masu kaza ne mutun da mu ne malamai mu ne ka la ilaha illallah kullu karidda da wannan kar ka yadda da wannan yanzu shedani ya wurga ka wani rami baka sani ba ka fada wani hadari har ka yadda kai wani wani ne a'a kar ka yadda kar ka yadda kar ka yadda ka dinga jin kanka kai wani ne duk ilimin da kike da shi duk irin kyautata zaton da al'umma suke maka ka bar shi a yadda al'umma suke kyauta maka zato hasali ma ya kamata maka ce in mutane sun tan akramakallah ai kukan kaza ku ku bari dan Allah wannan dai mutane ne suke kallon haka amma ni na san kaina Allah dai ya gafarta mana kawai Allah dai ya gafarta mana ni na san kaina ku dai haka kuke kallo na Allah ya sa na zama yadda kuke kallon nawa Allah ya sa na zama yadda kuke kallon nawa amma ni na san ba wani malami ne wani mai tsoron Allah wanda ake kallonsa irin yadda kuke kallo na ba haka nake ba amma tunda kuna kyautata mun zato Allah ya sa na zama haka haka ya kamata mutum ya zama an gane ku duk irin salaharsa duk irin kyautatuwar aikinsa duk irin wani kokarinsa da takawarsa daidai gurgudu shi kar yarda har yanzu bai kai ko ina ba an gane wannan wannan shine don haka irin wannan an zo sai kaga kowa da kowa ba galibi ya sallace shi an gane domin idan ka zo ka taho za ka ce ka shiri na ce ah ai gafarta malam an ce irin ku ai ba za ku sallaci wannan ba an ce irin ku gafarta malam ba za ku sallaci mu irin musuwa ya ce ku masu falala ku masu daraja wa ya ce maka mudin masu falala ne wa ya ce maka mudin masu wata daraja ne ku dai kuke kyautata zato kuke kallon mu haka amma mu mun san ba haka muke ba cewa aka yi malamai masu tsoron Allah, cewa aka yi malamai masu daraja masu falala ba irinmu ba, mukan ba komai ba ne za mu sallace shi, an gane wannan? Haka ya kamata mutum ya zama. Sannan, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, yake cewa babban abin da yasa malam yake cewa alƙali babban shugaba ba zai sallace shi wanda ya kashe kansa ba saboda hadisin da yazo riwaya imamun nisa'i ma cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala amma ana fala usalli alaihi fa yastafadu min hadha alhadar anna ghayrahu yusalli alaihi fadin manzo Allah cewa amma ni ba zan sallace shi ba ni ba zan sallace shi ba kaga manzon Allah sallama fadin cewa shi ba zai sallace shi ba saboda shine mai sharra'awa shine mai yin hukunci ko ba haka ba daga wajensa ake karban shari'a an gane yawwa amma wani na iya sallatan sa wasu wasu jama'a suna iya sallatan wanda ya kashe kansa a roƙa masa Allah ya yafe masa ya gafarta masa tare da wannan kaba'irar da ya aikata babba sai hadisi na gaba hadisin da aka karbo daga Abi Huraira radiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat tuqimmul masjida fas'alaha fas'ala anha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faqalu matat faqala afala kuntum azantumuni فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها رواه مسلم متفق عليه a wannan hadisin na Abu Huraira an yanko shi ne daga wata kissa kissar wata mata wacce ta kasance aikinta sharar masallaci shine tuqimul masjida tuqimul masjida an gane ko da qimmu din daga qumama ne qumama an gane ko shi qumama wanda zaka yi laraba masu galgale suna ce masa gumama ko har da Hausa ma ana ce masa gumama ko me an ce gumama an san kayan kayayyaki da aka taro na shara ko aka ɗan tattara aka tattara aka jara aka ƙuɓɓulle to wannan mana shi ne shi ta kasance tana sharan masallaci wannan matar wata rana cikin dare sai Allah ya mata rasuwa mutane sai suka yi ƙoƙari suka kintsa ta suka sallace ta suka kai ta kabari ashe su ba su gane ba wata mata ce mai daraja wannan aikin da take yi na sharan masallaci shi yasa ta ta zama mai daraja a mai sharar masallaci ai ba karamar martaba ce da shi ba yau tsinke ɗaya za ka ɗauke daga nan masallacin yanzu ka fidda shi waje da niyyar tsaftace masallacin Allah ya gina maka gida a cikin aljanna Allah ya gina maka gida a cikin aljanna haka ya tabbata hadisi akwai littafin mujibatul janna an duba za a gani da haka wannan matar da ta rasu cikin dare suka kintsa ta suka kai sallace ta suka kai ta kabari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yayi tambaya ya ce ni matan nan fa da take shara ba na ganin ta yanzu ya aka kalu suka ce ya rasulullah ai ta rasu ta rasu ta rasu eh ta rasu ya rasulullah manzo Allah ya ce afala kuntum azantumuni dan me yasa ba ku kasance kun sanar da ni ba dan me yasa ba ku sanar da ni cewa ta rasu ba na zo na sallace ta sai ya zama na cewa aka fahimta a ishara faka annahum saggaru amraha kamar sun raina lamarin matar haba don wannan ma sai an gaya wa annabi in share masallaci ce fa sai an gaya wa annabi ba su ne wata babbar waliya ce a wurin saboda wannan ibada da suke yi da yawa mutane suna raina mutane masu daraja masu daraja masu girma a wajen Allah mutane suna raina su ba su ne ba saboda yadda suke kallon su koma baya ta fiskar duniya ko ta fiskar abun duniya suna kallon su koma baya ba sani ba suna da daraja a wajen Allah subhanahu tabaraka wata'ala naga wayannan mutane sahabbai sai zaman ce su ga manzon Allah ba wai saboda suna ga ai ita matar ma ba komai bace sai suka je suka yi busneta manzon Allah ce me yasa ba ku ga mun ba me yasa ba ku ga mun ba na zo na sallace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dulluni ala qabariha ku nuna min kabarinta ina kuka busne ta fadalluhu sai suka nuna mata kabarinta fa salla alaiha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya mata sallah bayan sun mata sallah yayi mata sallah kuma a cikin kabarin saboda tana da daraja tana da matsayi aikin hidima a masallaci ɗakin Allah ba karamar martaba bace ba ba karamar daraja bace shi yasa da ga Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani da aka zo ana ba da masu hidima a masallacin gidansa mahaifiyarsa yasa mahaifiyarsa ne take sharan masallacin aka ce me yasa zaka sa mahaifiyarka sharan masallaci yace yo ai aikin sharan masallaci aiki ne kai tsaye wanda zai kai mai yin sa zuwa ga aljanna to a cikin mutane na an akwai namba ta ɗaya da nake so ya tafi aljanna ba kamar mahaifiyata shi yasa take wannan aikin hidima a addini hidima a ɗakin Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je mata sallah muttafaqu alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi waza da muslim imam muslim ma ya kara a riwaya ta bukari da muslim imam muslim ya kara ta riwayar cewa inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alayhi kaga jiwa duk mutanen kabarin makabarta gaba daya albarkacinta suka samu gafara wannan mata imam muslim ya kara yake cewa inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan mamlu'atun zulmatan wato kaburrukan da kafin wannan matar duk suna cike da duhu duk kaburrukan suna cike da duhu amma yanzu duk kaburrukan ainihin wato Allah madaukakin sarki ya sanya musu haske saboda sallar da ma'aiki yayi wa wannan matar duk kaburukan an haska su kaga duk mahabuta kaburukan nan sun samu me sun samu albarkacinta sun samu albarkacinta ashe kenan in mun fahimta anan wurin makwabtaka har a makabarta da mutumin kirki tana amfanar mutum tana amfanan kenan in haka ne kuma in makwabtaka da mutumin kirki za ta amfani mutum ta ashe makwabtaka da mutum banza kuma zai iya cutar da shi kenan duk da cewa dai akwai wala ta zuruwa zurtun wizra ukura ko amma dangane da wannan hadisin za ta iya cutarwa kenan shi yasa ni ban gamsu ba wasu makabartun yadda ake dama mutane ake gwamutsa mutane har ana faɗi wacin Najeriya ba bambanci tsakanin makabartun musulmai da wadda ba na musulmai ba saboda nan wani ana ga dubba rike kamar Abuja ai ban yi tsammanin makabarta a ware take da ta musulmai daban da ta wanda ba musulmai ba daban wai duk makabarta ce kawai na kowa yana kawa ya aje nasa ni ban gamsu da wannan ba wasu makabartu a Ghana na ga haka ne na ga haka ne ya kamata a ware makabartar musulmai daban a ware makabartar waɗanda ba musulmai ba daban wannan shine abin da ya fi dacewa wa inna allaha yunawwiruha yunawwiruha lahum bi salati alayhi ma yake ce Allah ya haskaka wannan kaburrukan saboda sallar da nayi mata a wannan mata sallar da ma yake mata amana al-ijmali anan tawada'a jammun wa adabun karimun يعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بسؤاله عن كدمة المسجد هنا أحس بغيبتها نور أين وتمائك صلى الله عليه وآله وسلم يا سنيا وني لدبي يا عند يلورد وني أبو na rashin ganin wannan mata take sharar masallaci yake tambayar su daga sha'aninta ainihin wato saboda ya gwada musu irin matsayinta da darajarta a matsayinta na mai hidimar masallaci ta kai matsayin da ma'aiki yake tambayarta an gane ya wannan matar ba na ganin ta wannan to kaga wannan yana nuna tana da daraja kuma manzon Allah sallama tana daga cikin hamminsa ma'ana ai baka tambaya a mutum yana daga cikin abin da yake kana muhimmanta shi ko yawwa sannan ya nuna irin darajar ta yadda ma'aiki sallama ya yi mata sallah bayan an busne ta a kabarinta ba fa tono ta akai ba a cikin kabarin manzo Allah ya mata sallah an gane a cikin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mata sallah ah sannan kadimatul lam tattakhiz an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lam تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة شخصية ولكنها كانت تقدم المنافع العامة duk da cewa hidiman nan ba a ma'aiki take ba kai tsaye ba a'a tana yin hidima ne a community gaba daya tana yin hidima ne a al'umma gaba daya naka wani abu hidimar kuma take hidima ce wacce take mai amfani kwarai musamman wacce ta shafi janibin ainihin wato ibada amma mutanen wa qad yahunu sha'anaha mutane suna raina kanta ai sun raina lamarinta sun raina sha'aninta saboda mace ce kawai mai sharar masallaci ah shi yasa kawai suka je tana rasuwa suka je suka yi jana'izarta kaman sun raina ainihin wato lamarinta ai haka mutane galibi suke ko wani mutum an lura da shi ta fiskar duniya shi bai da wani abu to ba a kallansa da wani girma ba a kallansa da wani duk takawarka duk ikilasin ka ana kallon ka kawai baya mutane suna ta raina ka mutane su wallahi su guji raina mutane su guji yanke hukunci da mutane da irin wannan wai girman mutum da darajarsa a wajen ku wai shine motarsa da rigarsa ko ba haka bane da haka ake hukunta mutane ko rigar da ya saka motar da yake shiga da shi ake hukunta mutane ayya zaka girmama kaskantacce ka walakanta mai girma wallahi in dai haka shine hukuncin da ake ba zaka girmama kaskantacce walakantacce ba kawai ba a wajen Allah kuma ka kaskantar da mai girma mai daraja a wajen Allah ga kissar ga hadisin ma'aiki ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa rubba rajulin ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abarra da yawa mutumin da yake kansa a tukuikuye jikinsa na cike da ƙura duk da ti jikinsa hakan nan madafu'un bil abwab idan da zai je kofofin wajen mutane kofofin gidajen mutane daga suna korar sama kai da Allah wale da Allah malam kai gaba da Allah kalle ka kaza kaza kaza kalle ka kaza kaza kaza amma kuna kallon sa kaskantacce yana da daraja da girma a wajen Allah ma'aiki yace law aqsama ala Allah la abarra ana tsakiyar rari da zai rantsuwa ga Allah ce Allah zai ruwa yanzu wallahi sai Allah ya ruwa wallahi sai Allah ya ruwa saboda darajarsa da matsayinsa wajen Allah ga awaitul qarni ɗaya daga cikin tabi'ai mutumin Yaman ne na zan du'an son kissarsa shahararriyar kissa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar wasiya a sayyidina Umar ibn al-Khattab cewa a zamanin halifancinsa za a yi ya bincika a mutanen Yaman da suke zuwa aikin hajji idan sun zo aikin hajji ya dinga bincika a cikin sa akwai wani mutum ana ce masa Awaisul Qarni idan ya zo ya gaishe shi in ya gaishi ya ce ma'aikin yana gaishe shi ka ce lalle ina gaishe shi sannan kuma ka ce yayi maka addu'a ka gaishe tabi'i ne amma yayi addu'a a sayyidina Umar ibn al-Khattab shikenan a zamanin halifacin sayyidina Umar ya zo a aikin mausun na hajji na shekarar farko sai ya aika a kira wasu mutanen Yaman manya-manya mutane tunda Amirul Mu'minin ne yake kira manyan shugabannin Yaman duk suka zo da suka zo zo sai yake tambayar sa fi kumul a wasu karni a cikin ku akwai a wasu karni ne suka ce kai ya Amirul Mu'minin cikin mu ba a wasu karni ce babu sai babu babu an yanke hukunci akan babu kawai nace don abin da yasa muka ce maka babu muna da awaisu a karni guda ɗaya amma mun san ba shi kake nufi ba awaisu karni da muke da shi wani bawan mu ne mai yi mana hidima yanzu ma mun zo da shi amma mun bar shi a gefen gari yana kula mana da dabbobinmu dawakin da muka daddaure yana kula mana da su yana ba su abinci amirul mominin ne ya ce aji a zo da shi da aka je aka zo da shi sai gashi yana kallon sa ya ga dama ma'aiki ya faɗi duk sufofinsa cewa jikinsa a dan gefe abuna akwai dan ciwon barasa akwai dan kaza akwai kaza ga yadda za a gane shi amirul mominin yana kallon sa ya rungume shi ya ga ashe shine shine ya gaisa da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bani sako gare ka yace lalle in gaishe ka yace lalle in gaishe ka sannan ya ce ka mun addu'a ya ce ni ma'aiki ya ce ka gaishe ni ce a ma'aiki sallasalam ya ce ya amiral mawai ku duka kun zauna da ma'aiki amma ba ku san shi ba duk zaman da kuka yi ba ku san shi ba duk zaman da kuka yi da shi ba ku san shi ba ba ku san waye ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai fa sai na abubakar sai na umar sai na usman imamu ali manyan sabon duk ba su san ma waye ma'aiki ba kawai suna kallon inuwarsa ne kawai kuma haka ne ma'aiki ba wanda yake sanin sai ubangijinsa ba haka hadisi ya tabbata ba ma'aiki yake cewa la ya'rifu haqiqati illa Allah ba wanda zai iya sanin haƙiƙani na sai Allah da ya halicce ni kawai sai Allah da ya halicce ni kai dai tsakaninka da ma'aiki ka tsaya ka masa biyayya ka girmama shi ka darajanta shi ka ji sansa da ƙaunarsa ya cika zuciyarka to ka yi rabo ka yi rabo babba ka yi arziki wannan shi ne na haka mutane suke raina mutane shigo wannan a waisu ƙarnin ya samu darajar nan da martaba da girma a wajen Allah ya zama babban waliyi saboda abu guda wannan abu gudan shi ne ya kasance mai matuƙar biyayya ne a mahaifiyarsa ya kasance mai matuƙar biyayya ne a mahaifiyarsa ta nan ya samu wannan darajar kuma biyayyar yana yin ta ne khalisan li wajhillahi an gane ba ma biyayya irin tamu wani mu yanzu an samu mutum ma yana biyayya din sai ga yana biyayya ne ce saboda idan ban bi ta ba ai an ce ba zan samu aljanna ba kenan da ba aljanna ba za ka bi ta ba ba za ka mata biyayya ba ai an ce ina mata biyayya zan samu albarkar rayuwa kenan inda ba albarkar rayuwa ba za ka mata biyayya ba ko to shi a'a shi a wani sulkarni yana yi wa biyayya a mahaifiyarsa ne don Allah ya ce a yi mata biyayya kawai bai da bukatan wani sakamako na wata natijan da zai samu a nan duniya don saboda wannan biyayya kawai don neman yardar Allah yake wannan biyayyar sai kuma ya samu yardar Allah din wanda ya samu yardar Allah kaga yardar komai zai biyo baya ko yawa ah sai mu je mai zuwa ga fiqhul hadis ko Na'am. معنى الإجمالي أوكي من كرن تاشكو مجيزة فيكي والحديث أبين دمك فإنت أولنا حديث مسمى سودا شان اللوكة شما واتو أبو نفر كشيني كمال تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شكر تواضع إرنا منظر الله صلى الله عليه وسلم منظر الله yana daga cikin sifarsa tawadu in ana neman mai tawadu'un iyaka ƙarshe ka samu ma'aiki. Ma'aikin na fa shi ne namba ta ɗaya a duniya da lahira. Amma an kaga yadda yake tawadu yake ƙasƙan da kai, za ka sha mamaki. Saboda tawadu'unsa ma'aiki sai a samu wata mata a Madina, mai alamun taɓar hankali sai ta zo ta ce tana so ta gana da ma'aiki. Ta zo ta ce tana so ta gana da ma'aiki. sai ta riko hannun ma'aiki ta tafi ta tafi ba za ta ci faɗi a sakonta ba sai in ta je inda ta ga dama ta tsaya a cikin kwararon Madina sannan ta ce magana ta ta kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan ma'aiki sallah ce to shikenan ba komai za a yi ko kuma gashi tawadu irin na ma'aiki yanzu ba tawadu irin na ma'aiki ba ina ga ciyawa ma irin wannan matar in yaje yana so ta je tana so ta ganshi ba zai fito ba ko ba zai saurare ta ba ko ba za a saurare ta ba ba za a saurare ta ba amma ma'aiki sai ta riƙe hannunsa ta fito kwararren madina har sai ta ji inda ta ga dama ta tsaya ta faɗi saƙonta saboda tawadu irin na ma'aiki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tawadu irin nasa har hidimar iyalansa yake shiga yana taya su ayyuka ma'aiki saboda tawadu'unsa har jaki yake hawa har jaki yake hawa ya yi tafiye-tafiye da shi ma'aiki da kansa yake sauran hidimomin ayyuka da yawa nasa ko na iyalansa da yawa ko hidimar kasuwa na ce ne da sauransu da kansa yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam na haka wannan yana gwada tawazu'un ma'aiki kaskan da kai irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu abinda muka fahimta a cikin haƙiƙul hadisin raf'ur rasulul karim li ummatihi rafa'a rasulul karim bi ummatihi wa tafaqqadu wa tafaqqudi ahwalihim wal qiyamu bi huquqihim wal ihtimamu bi masalihim wannan duk yana daga cikin yadda ma'aiki ya tabbata ya zama shugaba na kwarai a cikin wannan hadisin an fahimta yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato yake ɗaukaka darajar al'ummarsa da yadda yadda yake bibiyar halayensu haka kwana ɗaya ne bai ganta ba amma ce ina wance ko ina wance haka ake so mutum yana da matsayin shugaba ka dinga bibiyar halayen waɗanda kake shugabanta wane kan me yake faruwa da shi ne wane kan ya kaza yana da kyau wal qiyamu bi huquqihi yadda ma'aiki yake tsaye da haƙoƙinsu sannan wal itimad bi masalihihim wal ihtimam da kuma himmanta duk abin da yake zai zama maslaha a rayuwarsu sannan al-mukafa'atu bid-du'a yadda manzon Allah ya biya tukunci a wannan mata saboda hidimar da take wa masallaci da yi mata addu'a har yayi mata sallah kun alaman waqafa nafsuhu ala naf'il muslimin cewa manzon Allah yayi yayi mata addu'a a matsayin tukuncin bisa ga yadda ta bada kanta don yin hidima a al'amarin musulmai wa masalihim da abin da yake maslaha ga musulmai sannan al-itina'u bi sha'anil masajidi wa tanzimuha a cikin wannan hadisi har Allah yana karantar da mu yadda musulunci ya kudaitar lura da sha'anin masallaci da tsaftace shi da tsarkake shi da jara shi da inganta al'amuransa an gane wannan masallaci ba a barin sa haka yadda kake kokari ka jara gidanka haka ake so ka jara masallaci kuma ba a so a lawasa masallaci da abubuwa na kazanta laifi ne laifi ne kace ai masallaci ne na kowa ko masallaci na Allah ne ka shigo da kazantarka a'a ba yadda da wannan ba ba a yadda da wannan masallacin da aka ce in ka ci tafarnuwa ma karka shigo ko in ka ci tafarnuwa ma karka shigo karka zo kusa da masallacin balle ka je kai wanka da wani maganinka ka shigo masallaci kana taiwa mutane wari ko wani ya tsaya kusa da kai kun haɗa sahu kamar yayi amai yake ji ka cuce shi abin da ya kamata kai sallah a waje karka zo ka haɗa sahu da mutane in kana da wani ciwo a kafarka ko wani gembo ko bakinka yana ciwo kana akwai warin baki sosai in ka zo ka tsaya kusa da mutum zai cutu to magana ta gaskiya karka shigo masallaci ka tsaya kai sallah a waje shine abin da ya kamata in kana da wani ciwo da yake zub da ruwa karka shigo masallaci wannan ruwan zai bata masallacin kai sallah a waje abin da ya kamata kenan a sannan mashru'iyatul ilamu bil maut ya halatta mutum ya mutu a sanar ta hanyar media ne social media ne ta hanyar gidajen rediyo ne ta hanyar wai duk a sanar shi ne ake ce masa annayu da zarar mutum ya mutu a sanar wa ‘yan uwa a haɗu a sallace shi abin da ya kamata ke alhassu ala shuhudu jana'iz ahlul khair sannan wani hadisi mun fahimta akwai kwadaitarwa akan mutum ya halarci jana'izar mutumin kirki wannan matar me yasa manzo Allah ya so ya sallace ta saboda mutuniyar kirki ce mai hidima a masallaci in ka ji labarin wani bawan Allah ya rasu to kai kai rige rige wajen samun jana'izarsa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan mutum mutumin kirki ya mutu farkon abin da za a fara yi masa shine a gafarta duk wanda ya sallace shi duk wanda ya sallace shi a gafarta masa ainihin wato zanubansa to ina ga saboda yanayin lokacin za mu taɓaita wannan wurin aka ya isa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah iya fi mana in akwai masu tambaya ɗaya biyu amsa insha Allah na'am sallah cikin a sallar makabartan bayan an busne mutum din ba eh a kususiya ce ma a yau ai da ai da kafin su ai sun marsalla su din da ko ko mai ke zai sake marsalla ko wannan kususiya ce ta ta musamman don mu yi mata addu'a da sama mata ceto na ma'aiki din sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma gashi wasu ma suka samu albarkata saboda sallar da yayi matan sauran kaburuka ma duka aka haskaka su wanda da suna cikin duhu wallahi alam na'am da abin da muka amsa daidai akwai bismillah na to
yake cewa a malan tambaya ta ita ce shin kamar sallar jana'iza yana tambaya ne akan sallar jana'iza yaya ta jana'iza ta ce ya ji wani malami yana cewa ba kyau kamar idan an yi mutuwa mutum ya ta sanarwa ta ce to shine yake neman karin haske a kan
haka da mutuwar mutum a ce ba kyau ba san dalilin malamin ba amma abin da ya tabbata ba shine a sanar oh sai da irin wa'annan ta yawa yi ɗaukan bidiyonsa ana ƙoƙarin janazarsa da abun tausayi da jimami irin da yadda aka mai da abun yake sai zama biki to wannan kan bai inganta ba bai halasta ba yau amma sanar da labarin mutuwar wane ko ta hanyar gidan rediyo ko ta hanyar social media wannan ya inganta sau da yawa za mu ga rasuwar mutum ba mu ji labarin su amma mu gani a social media mu je mu samu jana'izarsa an yi ba ɗaya ba yiwa ko ba haka ba mafi yawan mutane suna ganin rasuwa ma yanzu ta hanyar social media ne wannan yana da kyau isar da labari ga manzo Allah ya tami yasa ba a sanar da shi mutuwar wance ba hmm afala azantumuni hmm an gane ku ba wata ba amma sha Allah na'am na'am in ya gama in mace ta gama idda ba sai ta ce ta gama idda ba ba sanarwa ta hanyar ta gama idda ya kamata ta yi ba tunda dai misali tana so ta sanar da mutane tana kasuwa ko ko akwai masu tayawa za ta iya fitowa ai suna yi ko da yake a nan a najeriya har yanzu da saura ba sa yi amma ina bibiyar wani social media din larabawa nan da yawa suna tallan kansa sosai ta gaya maka na ina gani da yawa ta ce ni mace ce bazawara ana mutallaka shekara ta kaza kuma ina zaune a gari kaza kuma abinda na karanta takassus dina shine fanni kaza kuma ina da ƙwarewa akan abu kaza da abu kaza da abu kaza ina da yara kaza ko ba ni da yara ko kaza ko ni mahaddaciyar alqur'ani ne in tana da haddan alqur'ani takan ƙara da haddan alqur'ani ko tana da wani fannin ilimin ha takan ƙara bayan abin da ta karanta na fannin sana'a cewa ko ita atchakta ne ko ita doctora ce tana lecturing a jami'a ko ita kaza duk wannan suna yi amma anan kamar a Najeriya har yanzu banga suna yi ba ko in suke irin wannan suke sanarwa ya a takaice da ya halasta amma ba magana ta ce na gama idda ba kawai ta ce ni bazawara ce gashi gashi ga shekaruna ga kaza ina ga da irin qualities din da take da su duka ta ambata babu laifi wani idan ya ga wannan qualities din kuma ta saka hoton ta ko to wannan daidai ne babu laifi saboda ai aure take so kuma ana so ai auren ana so kuma ai auren yanzu kuma auren yana so ya zama wani iri galibi na'am Mm. Mm. Mm. suka na'am a idan za a iya gane kiristocin daban zai yi su gano ta wani abu da za a iya dacewa to a yi ƙoƙarin binciken wannan ta yadda za a gane a ware ɗin an gane idan ba za a gane ba to a yi musalla haka da niyyar musulman kuma a yi musalla gaba ɗaya amma da niyyar musulman a yi niyyar sallan musulman cikin su an gane yawwa shi kenan ya yi kuma kun san dama wanda ya ƙone ai ba wanka za a masa ko likkafa ne kawai za a ɗaura a saka masa amma za a yayyafa masa ruwa za a yayyafa masa ruwa in ba gane su ba a haɗa su gaba ɗaya a yi mun sallah amma sai a yi niyyar yin sallah a kan musulman kawai an gane? wallahu ala abinda muka amsa daidai Allah ba mula ah kamar na ga kana daga ko an ba da amsa na? me tambayar? na? woɗi bin jamu laduban yanka shi yanka kan mutum zai iya yanka a tsaye ma ko kuma sharaɗi ne sai an sunkuya ake yankan to shi tsayuwar ba ta daga cikin abin da ake ce idan an yanka a tsaye ya saba ladabi baya ciki saboda wato abinda za a yankan ne ba zai yi a same shi a tsaye ba sai an sunkuya an gane don ana kwantar da shi a ƙasa ne ko na haka sai a sunkuya a yanka shi don kana da abun yankanka daga tsaye zai iya kaiwa to zai iya yi wa yankan zai iya samun su'ul adabi yawwa ba zai yanko yadda ya kamata amma idan aka sunkuya aka yanka shi ne abin da ya fi amma misali kamar raƙumi fa raƙumi da yake tsaye wanda shi galibi sukansa ake ta wannan za a iya sukansa tsaye mai sukan nasa zai iya sukansa tsaye an gane wannan a fami hisugo waje na'un shar ita go idari ko sai ituriki sai turiki ba gamma wala na dun wadar ta go hissa sai ta ku kissata dun idan don walle na ma ilfd gamma jin na a turike in jattar a tantadin wani darago ibe Oh, a turaki kin buri da sabbina kun. Eh, turaki kin buri sabbina kin. Saboda gamma e turik e turaki kin a bure hissuki innan no don ladabujji hissuki ki fudi timma fa goyi mako. Yawwa, insha Allah. Abinda muka amsa daidai Allah ya ba mu lada. Kurakuren mu Allah ya yafe mana. Allah ya ba mu takawa ya ba mu ikilasi. Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kiyaye mu daga ilimin da ke bai da amfani. Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ya zauna da mu lafiya a kasar mu Najeriya Allah ya zauna da mu lafiya ainihin wato cikin arewacin Najeriya a musamman sha'anin kinnafas da ake ta fama da shi da sauransu ubangiji Allah ya kawo mana karshen sa Allah kuma ya inganta tattalin arzikin mu ya kawo mana sauki na tsadar rayuwa da tsadar kayan masarufi Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ya gafarta ta wa iyayenmu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna aljanna Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi yadda muka haɗu a wannan masallaci ya Allah muna roƙonka kowa yana da bukatarsa kowa yana da damuwarsa ya Allah kowa ka biya mar bukatarsa kowa Allah ka yaye masa damuwarsa yaran mu matasa Allah ka inganta mana tarbiyyarsu ‘yan kasuwanmu Allah ka sanya albarka a kasuwancinsu, manoma Allah ka sanya albarka cikin abin da suka noma, makiyaya Allah ka sanya albarka cikin kiwonsu, ɗaliban ilimin addini da na zamani duka Allah ka sanya albarka cikin iliminsu, kwai ɗalibai suna jarrabawa Allah ka ba su nasara, Allah ka ba su sa'a, Allah ka ba su kyakkyawan sakamako, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghith yan uwanmu a Falasɗin Allah kai musu agaji, Allah ka taimaka musu, Allah ka tsaya musu, Allah ka ainihin wato ɗauke musu wannan musiba na ta'addanci da ake musu ba gaira ba dalili, Allah ka ba su ƙarfin haƙuri da juriya, kuma Allah ka ba su nasara. Ƙungiyar Hamas da take tsaye, Allah ka ƙarfafe ta, Allah ka ba ta nasara, Allah ka ba ta nasara akan waɗannan ainihin wato Yahudawa da suke kaiwa farmaki na ta'addanci. babu yara ba manya ba marasa lafiya babu lafiyayyu kowa ubangiji Allah ka ainihin wa taimake su a kansu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin abduka wa nabiyyuka wa rasuluka nabiyil ummi وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم